نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci a wannan yammaci na goma ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani na ainihin wato bakwai kamar yadda sanarwa ta gabata yau insha Allah ta'ala za a kaddamar da neman gudunmawa na marayu to amma kafin lokaci ya kai babu laifi mu dan taba wani abu daga cikin tafsirin alkur'ani mai girma musamman jiya muna karshen aya ta dari da arba'in da biyar ba mu kammala bayani akan wannan ayar ba sai lokaci ya cin mana Ina gani za mu sake karanta wannan ayar ko da ita ɗaya muka kammala bayananta to abubuwan da za su biyo baya kuma sai zama tunasarwa ce da madakarwa da kuma kaddamar da tallafi da neman taimako na marayu na malarama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تدعو قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم نعم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله سبحانه وتعالى يتولى إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية da za ka zuwa waɗanda aka ba wa littafi da kowace irin hujja ma ta bi'u qiblatak ba za su bi alqiblat ba wa ma anta bi tabi'in qiblatahum kai ma baka zama mai bin alqiblat su ba wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblatahum kuma sashen su ba masu bin alqiblat sashi bane wala in tabata ahwa idan har ka fi son zuciyarsu min ba da ma ja aka min al'ilm bayan ilimi da hujjoji sun zo maka innaka idan lamina zalimina sai ka zama daga cikin waɗanda suke ainihin wato azzalimai wannan ayar jiya mun tsaya a kan ta mun zo kanta sai lokaci yayi inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala in wala in ataita alladhina utul kitaba cewa da zaka je wa da ma'abuta littafi su wane ne utul kitab su ne yahudawa da nasara waɗanda aka ba su littafi wani littafin alkitab jinsin littafi wani littafi su ne yahudawa an sauka musu da taura nasara an sauka musu da ainihin wato injil dukkaninsu kuma kafirai ne sai dai kafircin yahudu da nasara ya bambanta da ragowar kafircin kafirai kusan alaƙarsu da musulmai ta fi alaƙa da ragowar ainihin wato kafirai don malamai suna cewa su yahudawa da nasara an halatta abubuwa guda biyu tsakanin mu da su yayin da ragowar kafirai kamar maguzawa kamar buziyin yan addinin imana masu addinin hindu da masu bautawa dabbobi da masu bautawa rana waɗannan kafiran su kuma ba a halatta waɗannan abubuwa guda biyu tsakanin mu da su ba amma su yahudawa akwai abubuwa guda biyu tsakanin ku da su halal ne abu na farko an halatta mana mu ci yankansu kamar yadda aka halatta musu su ci yankanmu Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba اليوم أحل لكم الطيبات na'am وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم haka Allah madaukakin sarki ke to al-yawma uhilla lakum at-tayyibat sai Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba abincin waɗanda aka ba wa littafi sune yahudawa da nasara Allah ya ce abincin su hillul lakum halal ne a gare ku ku ci idan sun yanka sun dafa ku ci amma wa ta'a haka nan wa ta'amukum haka nan kuma abincin ku hillul lakum halal ne a gare su yayin da ragowar kafirai irin kamar masu addinin hindu da maguzawa waɗannan bai halatta mace abincinsu ko bai halatta mace yankansu ba abu na biyu ya halatta ma'auri matansu ya halatta musulmi ya auri bai yahudiya ya halatta musulmi ya auri ba nasariya ma'ana ya halatta ya auri bai yahudiya ya halatta ya auri kirista me yadda Allah yake ta wal muhsana والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم kaga Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minat ya halatta ku auri katangagun mata cikin mu'minai mata ya imana musulmai haka wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum haka nan ya halatta ku auri katangaggu kamammu mata daga cikin ahlul kitab wannan ayat tana nuna ya halatta musulmi ya auri mai yahudiya kuma ya halatta musulmi ya auri kirista wannan ya halatta amma bai halatta musulmi ya auri ba magujiya ba kamar yadda bai halatta ya auri mai addinin hindu ba bai halatta auri mai addinin buzanci ba amma su waɗannan ya halatta ya auri matansu to waɗannan su ne al'amura guda biyu wanda aka halatta mana tsakanin yanacin wato mu da su kamar yadda malamai suka bayani to sai Allah yake cewa uh, ma'ana wala in ataita allazina utul kitab inda za ka je wa ma'abuta littafi bi kulli ayat da kowace irin hujja ma ta bayu qablata ba za su bi wannan alqibla taka ta ka'aba ta mas- masallaci mai alfarma ba za su biya su kalli wannan wajen ba wa ba an ta bitabi in qiblatahum kai ma kuma ba ka zama mai bin alqibla su ba saboda asali su ba su da wata alqibla wadda aka umarce su su kalle ta sai Allah ya ce wa in ittaba'ta ahwa'ahum inda za ka bi abin nan san zuciyarsu mana inda za ka bi soyin zuciyarsu ma'ana ka bi wani ra'ayinsu ko san zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan ilimi ya riga ya zo maka cewa abinda suke akai ba daidai ba ne cewa abinda suke akai kuskure ne cewa abinda suke akai ya saba wa Allah sai Allah ya ce to da a lokacin sai ka zama daga cikin azzalimai wannan ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma al'umman manzon Allah ba su shiga ciki نعم wanda yake nuna tsoratarwa game da musamman malamai masu karantarwa waɗanda suna da ilimin haramcin abu har ma suna da'awa akan wannan abin amma su zo suna aikata irin waɗannan abubuwa in dai har za a faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya bi son zuciyarsu bayan yana da ilimin haramcin wannan abin to zai zama daga cikin azalimai to kuma ina ga al'umman manzon Allah cewa kaga ashe duk malamin da zai bi son zuciya bayan ya karanta ya san gaskiya ya bandare ya juya ya bada baya to wannan malamin ya zama azzalimi ya zama azzalimi shi yasa Allah madaukakin sarki ya sumata irin waɗannan malaman Allah ya ce matsalul ladina hummilu tawrat مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا Allah ya ce matsalul ladina hummilu tawrat kwatankwacin waɗanda ake ɗora musu a taura ake ɗora musu a taura sun malam ya hamilu sannan ba su ɗauke ta ba an saukan musu da ita kuma su sun fahimce ta maimakon su yi aiki da ita sai suka yi aiki da ita ga matsalar shima kamar kwatankwacin jaki ne ya shiru asfara wanda yake dauke da manya-manyan littattafai a bayansa wanda bai san abin da ke cikin wadda tana yi aiki da wannan kaga a shekinan duk malamin da ya sani ya ƙi yin aiki da wannan abin da ya sani din to kamar kwatankwacin wancan jakin ne haka Allah ya tuta wata alaihim wanda ba عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها na فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين na ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل كلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف Allah ce wato alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ce ka karanta musu labarin waɗanda muka zo musu da ayoyin aka sauka musu da littafi so karanta littafin suka fahimci abin da ke cikin littafin amma ban sa falaka minha sai suka zara jikinsu daga wannan hujjojin suka ƙi aiki da abin da suka karanta fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi fa kana min al-ghawin sai ya zama daga cikin halakaku saboda ya ƙi yin aiki da abin da ya karanta Allah ya ce wa lahu shayna da mun so la rafa'nahu biha da mun ɗaukaka shi da wannan hujjojin da muka saukar masa da su ولكنه أخلد إلى الأرض sai dai shi ya karkata zuwa ga duniya ya yi watsi da abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi ko ya yi watsi da abin da Allah ya aiko manzon Allah da shi ya ƙin aiki da wannan abu Allah ya wata ba hawa ya fi son zuciyarsa ba matsaluhu kwatankwacin irin wannan malamin ga matsalil kan kamar jaki ne Ah, kare kai kamar kare ne kaga a waccan ayar an kamanta shi da jaki a wannan ayar kuma an kamanta shi da kare نعم in ta hamil alaihi yalha in ka bi shi za ka abin nan ɗin shi ne daga lallaki au ta tauku yalha in ji sun ka kyale shi ma haka yake ma'ana kare duk inda yake yana tsaye yana lallan yana kada harshen sa ya yi gudu ya dawo yana kada harshen sa ma'ana shi ba zai iya tsayawa akan abu ɗaya wanda ya dace ba to haka wannan malamin aka kamanta shi da kare cewa ya ki ya tsaya ya yi aiki da abin da Allah ya aiko manzo da shi a ga wannan ba karamin asara ba ce shi yasa babu mafi muni ga malami fiye da malamin da zai karanta abu ya karantar kuma yanzu yana yin aiki sabanin abin da ya karanta ko sabanin abin da ya karanta Na'am.
wannan sai ya fi kowa shiga tashin hankali a ranar tashin alkiyama in bai tuba ya koma ga Allah ba kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari hadisin Usama dan Zaid Allah ya kare yadda a gare shi Usama dan Zaid yake cewa wata rana na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuja'u bir-rajuli yawm al-qiyamah za a zo da wani mutum ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama bayan an gama hisabi yan aljanna suna aljanna yan wuta suna cikin wuta Allah ya tsare sai a zo da wani mutum fayul kafin nari sai a jego shi a cikin wutar jahannama fatamdaliku aktabuhu fin nar sai hanjinsa ya fito gaba daya a cikin wannan wutar din hanjinsa sai ya fito fayaduru sai hanjin ya zagaye shi gaba daya kama ya zura kimaru bir- birha kamar yadda jaki wanda yake janyo ruwa daga rijiya yake zagaye wannan rijiya a lokacin da yake janyo wannan ruwa za ga akwai inda za ga ana ɗora wa jaki guga sai a jefa wannan guga a cikin rijiya saboda tsananin zurfinta jakin da zai dinga janyo guga nan yana zagaye rijiya yana zagaye rijiya har sai ya yi sama da wannan gugar sannan sai wanda ya ya sa shi ake zuwa kama wannan ruwa to yadda wannan eh, ainihin wato jakin zai rinka zagayawa to haka hanjin wannan wanda aka jefo a cikin wuta zai zagaye shi gaba daya saboda tsananin karan jefo shi da aka yi cikin wuta sai yan wuta gaba daya su fito su ga wannan da ke faruwa suna tsananin jin zafi amma sun ji wani tsananin kara suna fitowa yan wuta don su ga abin da ke faruwa kawai bayan sami a hadunna sai yan wuta zo su haɗu guri ɗaya suna zuwa sai su ga a ai wani malamin su ne wanda yake karantar da su a duniya ai wani malami ne mai wa'azi ai wani malami ne mai faɗakarwa fa yaqulun sai yan wuta su ce a fulanun ma sha'aluka wane me ya faru ne wane lafiya malam wane me ya kawo ka nan alaita kunta ta'muruna bil ma'ruf Allah ga mata malam ba kai bane a duniya kake umartar mu da kyakkyawan aiki cewa mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza wa tanahana 'anil munkar kuma kana hana mu wajen aikata mummunan aiki kana mana wa'azi kullum kana cewa mu bar kaza mu bar kaza to malam kai ne ya kawo ka sai malam ya bude baki ya ce kuntu a'murukum bil ma'ruf na kasance a duniya ina umarta ku da kyakkyawan aiki wala ati amma ni ba yi kawai ina cewa ku yi amma ni ba yi wa anhaakum 'anil munkar kuma ina hana ku daga aikata mummunan aiki wa ati kuma ina aikatawa wannan shine abin da ya kawo ni kaga wannan shine illar malami ya dinga karantarwa amma baya aiki da abin da yake karantarwa ko kuma malami ya rinka hanawa amma shi bai hadu daga abin da yake hanawa ba kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin muslim Allah ya kare da gare shi hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah ya ce sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na ji manzo Allah ina da mata da tabbata gare shi yana cewa inna awwala nas yuqda yawm al-qiyamah farkon mutumin da za a fare masa hukunci ranar tashin alkiyama rajulun wani mutum ne musufi wanda aka kashe shi a gurin yaki ya shahada fa'ute bihi sai a zo da shi gaban halittu ranar tashin alkiyama fa'arrafahu ni'amahu sai a sanar da shi ni'imar da yake ma'ana ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa fa'arrafaha kuma sai gano cewa lalle Allah ya masa ni'ima domin ga halin da ya koma ga Allah qala sai a ce da shi fa ma amilta fiha me kai da wannan ni'ima da Allah ya baka Allah ya raya ka Allah ya baka lafiya Allah ya baka ƙarfi Allah ya baka wadata a duniya duk a karanta masa wannan ni'ima ya ce eh na gano Allah ya bin ni'ima sai a tambaye shi bai kai da wannan ni'imar da Allah ya baka shi kenan fa ya kuru sai ya ce qataltu fika hatta tushhidu ya Allah ai na yi yaƙi saboda kai Allah na je jihadi saboda ɗaukaka musulunci Allah na yi jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah har aka kashe ne shahada a gurin wannan yakin Allah wannan shine abin da ne a rayuwata qala sai Allah ya ce kazzabta ƙarya kake ƙarya kake walakin naka qatalta sai a ce da shi kai yaki ne li an yuqala jare dan a dinga to ai wanda sadauki ne ai wanda mai karfi ne ai wanda ya iya fa kad qil sai Allah ya ce kuma tana an riga an faɗa a duniya an riga an faɗa cewa kai gwarzo ne kai kaza ne thumma umira bihi sai a ba da umarni da shi wannan mutum fa sai ba ala wajehi hatta ulqiya fi nar sai a tukuikuye shi a je ba shi a wutar jahannama me yasa saboda duk wannan jihadi ne ba dan Allah ya ba yayi ne dan neman suna yayi ne dan ya daukaka yayi ne dan kaza dan kaza shi yasa wani sahabi ya zo gurin manzo Allah ya rasulullah rajulul qatala li yubla wa rajulul qatala للعصب... للعصبية ورجل قاتل لكذا أو كما قال yace manzon Allah wani ne je yaƙi dan asan shi wani yayi yaƙi dan ya tsara kabilarsa wani yayi yaƙi dan kaza yace fa man qatala fi sabilillah ya manzon Allah wane ne wanda ya dan Allah manzon Allah yace man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah duk wanda yayi yaƙi saboda kalmar Allah ta zama ita ce sama wannan shine wanda ya saboda Allah yace sai mutum na biyu wa rajulun ta'allama al-ilma sai mutumin da ya koyi karatu malami ya yi karatu ya fahimci addini yana karantar da addini wa allama ya yi karatun addini kuma yana karantar da addini wa ra'a wa qara'a qur'an kuma ya haddace qur'ani ya zama gwani akan harkar qur'ani ya iya fassara qur'ani kuma har ma yana tafsirin alqur'ani kuma yana karantar da alqur'ani fa wuce ne sai a zo da shi ranar tashin alkiyama fa arrabu ni'ama sai a sanar da shi irin ni'imomin da Allah ya masa wani Allah ya ma kaza wani Allah ya ma kaza sai ya tuna eh lalle Allah ya masa wannan ni'ima bayan ya gano irin ni'imar da Allah ya masa sai a tambaye shi a ce ma za a milka biha wannan ni'ima da Allah ya maka Allah ya baka lafiya Allah ya baka ilimi Allah ya sa ka zama mahaddacin alqur'ani Allah ya sa ka yi tafsirin alqur'ani ka karantar me kai da wannan ilimi da Allah ya baka qala sai ce ya Allah ta'allamtu ilma Allah na koyi ilimi wa 'allamtahu kuma na karantar da ilimi wa qara'atu fika alqur'an Allah na karanta alqur'ani saboda kai kuma na yi tafsirin alqur'ani duk na yi ne Allah wannan saboda kai sai Allah ce kazzabta ƙarya kake walakin naka ta'allamta ilma ka koyi ilimi ne li yuqalu alim dan a ce ai wani malami ne ai wani mai karantarwa ne ai wani mai tafsiri ne ai wani ƙwararre ne wa qira'atul qur'ana kuma ka karanta qur'ani ka haddace qur'ani li yuqalu huwa qari' dan a rinka cewa aiwa ne wani ne aiwa na araran ba ne aiwa na gangaren ne ce za ka karanta qur'ani ba ka karanta qur'ani dan ka san qur'ani kai aiki da shi ba ba ka yi ilimi bane dan ka sanar da dan ka karantar da ilimi saboda Allah ka koyar ne dan a san ka a san cewa kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ne manzo Allah ya ce summa umira bihi shi ma haka za a bada umarni a cikuikuye shi gaba daya a jefa shi a cikin wutar jahannama saboda duk abin da ya ba da Allah ya ba gashi malami ne ya yi karatu ya fahimci karatu kuma ya karantar da wannan karatu ko ya haddace qur'ani ya san qur'ani kuma ya karantar da qur'ani ya yi tafsirin qur'ani amma karshe wannan ilimin ba zai amfana da shi komai ba saboda ya yi ba dan Allah ba mutum na karshe shine wa rajulun wasa Allahu alaihi mutumin da Allah ya yalwata masa Allah ya ba shi arziki wa a'tahu min asnabil mali kulli duk wani nau'in dukiya Allah ya bashi Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi kadarori Allah ya bashi jari Allah ya bashi gidaje da motoci da duk wani abu da dukiya Allah ya bashi a duniya haka shi ma za a kawo shi gaban Allah ranar tashin alkiyama a tuna masa irin ni'imar da Allah ya masa a lokacin yana duniya kuma ya fahimci cewa eh lalle Allah ya masa ni'ima bayan an tuna masa kuma ya tuna sai Allah ya tambaye shi ma za a bilta biha wannan dukiya da Allah ya baka bai kai da wannan dukiyar qala sai ce ma taraktu min sabilin Allah ni ban bar wata hanya ba tuhibbu an yunfaqa fiha wanda kake so a bada wannan dukiya akan wannan hanyar ciyarwa ne taimakon marayu ne gina makaranta ne gina islamiyya ne taimaka mabukata zai ce Allah duk wata hanya da kake so a bada gudunmawa na dukiya Allah na bada dukiyata ta yace illa afaktu alaiha Allah face sai da na kashe dukiyata a wannan bangaren ma'ana babu wata hanya da ake aikin alkhairi da dukiya wanda ni ban yi da wannan abin ba qala sai Allah ce da shi kadzabta ƙarya kake yi lakin naka fa'alta Allah ya ce eh duk kai waɗannan abubuwan amma kai ne li yuqalu laka jawad dan a ce ai wani mai kyauta ne wani mai baiwa ne wani mai bayarwa ne ba kai dan Allah ba shi ma karshe sai Allah ya ce ku kama shi ku ci kuikuye shi ku jefa shi a wutar jahannama wannan hadisin yana da hatsari kwarai da gaske ya taba malamai ya taba ainihin wato masu jihadi kuma ya taba mawadata shi yasa duk abin da za ka yi kai kokari kai dan Allah kar ka yadda ka tsara yin abu saboda wani ya gani ko dan wani ya san kana yi ko da za ka yi abin da ake bayyanarwa da kai dan Allah sai dai kuma kar bayyanar da aikin alkhairi ya ma'ana kar tsoron riya ya hana ka aikin alkhairi wani yana jin tsoro kar ya bayyanar a ce yayi ba dan Allah ba a da yawa wannan surutun yana hana mutane aikin alkhairi a kar wannan abu yana ka aikin alkhairi idan na bayyanarwa ne ka bayyanar saboda Allah duk abin da za a faɗa a faɗa kai dai kayi dan Allah ne ko da za a ce ai ba dan Allah ya ba ai dan siyasa ne ai yayi dan siyasa ai yana da wata manufa ai yayi dan riya dan ya burge mutane ba ruwanka da wannan surutu in dai aikin da za a bayyana ne ka bayyana Allah ne baka lada domin akwai ayyukan da ake bayyanawa akwai ayyukan da ake boyewa Allah ce in tubudu sadaqat fa ni'mat wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum kenan akwai sadaka da zaka bayyana da ita akwai sadaka da zaka yi ta a boye to idan wadda ake bayyanawa ne ka surutun mutane ya hana ka bayyana da ita ka fito ka bayyana sai dai ka yi dan Allah duk surutun da za a yi idan ka yi dan Allah to Allah zai karɓi wannan abu ya maka sakayya shi yasa karka yadda tun tsoron riya ya hana ka aikin alkhairi ka yi aikin alkhairin ka kar shi ɗan ya maka tasiri ka rinka ji a zuciyarka yanzu idan na bayar gaban mutane ko idan aka faɗa to gaskiya ina gani kamar aiki na zai ba cikar wannan abin ya hana ka kai dai ka san dan Allah kake to ka ci gaba da ni Allah madaukakin sarki kai ma zai maka muna gani za mu tsaya a nan Allah ya kai mu gobe za mu tashi farkon aya ta 146 sai program da za a ci gaba da gudanarwa na abin da ya shafi marayu abin da zan dan ƙara a nan kafin na miƙa magana abin magana shine irin abin da na faɗa jiya cewa duk cikin mu nan kowa zai ban marayu ma'ana duk mutumin da yake so bayansa ta yatsu kuma ta yi albarka to dole zai ban marayu ba wanda a cikinmu yake son a ce duk 'ya'yansa sun mutu yana nan rayu burin mu ne mu mutu mu bar 'ya'yanmu to ashe kaga akwai tunanin mu ma za mu bar marayu to in har muna tunanin za mu bar marayu to ya kamata waɗanda suka bar marayunsu a yanzu to mu kula da su mu ɗauki da wani idan muka kula da su muka ɗauki ɗawainiyarsu to mu ma duk da Allah ya kaddara muka ban namu sai Allah ya kawo waɗanda za su ɗauki ɗawainiyar namu abu na biyu da nake so na jawo hankalin mu anan shine akwai abin da ake kira kafalatul yatim akwai abin da ake kira kifayatul yatim to yawanci mu yanzu abin da muke yi kifayatul yatim ba mu fiye yin abin da nassi ya zo akai ba na kafalatul yatim menene kafalatul yatim shine ɗaukan maraya ka tukar rayuwarsa ka kula da ita ma'ana da cinsa da shansa da makarantar shi da tarbiyyarsa da addininsa duk a kula da su gaba ɗaya wanda shine kafara to mu yanzu abin da muka fi duk da cewa yana da kyau shine kulawa da wani bangare na rayuwar shi mafi yawanci sai kawai an fi kula da abincinsa da sutura amma ba a fi kula da tarbiyyarsa ba ba a fi kula da addininsa ba ba a fiye kula da lafiyarsa ba to ya kamata gaba ɗaya zama maraya mu ɗauki rayuwar shi ka kan gaba ɗaya da abincin da abin sha ɗin da tarbiyyar da lafiyar da addinin da karatun duk mu kula da su gaba ɗaya idan muka yi haka sai mu shiga cikin hadisin da manzon Allah yake cewa kafirul yatim mai ɗaukar ɗawainiyar maraya gaba ɗaya manzon Allah zai ce ana wa kuwa fil janna ko kuma ana wa kafirul yatimi fil janna maza Allah ce ni da mai kula da al'amarin maraya gaba daya za mu zama a cikin aljanna menene kafalatu shine ka dauki dawainiyar rayuwarsa gaba daya sannan ko da kana ganin ba za ka iya dauko maraya ka kawo shi gidanka ba to ka bar shi a inda yake amma ka dauki dawainiyar rayuwarsa gaba daya idan kana da yara guda biyu sai ka kaddara yanzu yaran ka uku sai ka ɗauko wannan marayan sai ka haɗa shi a cikin yaranka sai ya zama idan za ka biya kuɗin makarantar yara biyu yanzu kuɗin makarantar yara uku za ka biya idan kana budget na magani na asibitin yara biyu yanzu da yara uku za ka yi idan kana ɗawainiyar ciyar da yara biyu yanzu yara uku za ka ciyar idan kana ɗawainiyar tufatar da yara biyu yanzu yara uku za ka tufatar idan kana ɗawainiyar biyan kuɗin makarantar yara biyu yanzu yara uku za ka ɗauki na ɗauyinsu ko da yana gidansu amma ya zama ɗawainiyar da kulawar da makarantar da addinin da abincin da abin sha da sutura da asibiti da suna kanka to idan kai haka shine kayi kafara na ka ɗauki nauyin maraya gaba ɗaya idan ba za ka iya wannan ba to ba laifi ka ɗauki nauyin abincin ko sutura wannan ba laifi ba ne amma dai kafara shine ka ɗauki ɗawainiyarsa gaba ɗaya wannan kuma shi ya kamata mu rinka yi domin duk irin yaran da kuka suna ta'addanci wallahi in ka bibiya za ka ga asali maraici domin shi maraya riƙonsa yana da wahala me yasa riƙon maraya yake da wahala duk wanda yake riƙon maraya ka tambaye shi da irin matsalar da yake samu ƴaƴa naka sun fi sauƙi riƙo fiye da maraya to me yasa maraya yake da wannan matsalar abin da yasa maraya yake da wannan matsalar ya rasa wannan ni'imar ta uba wannan daɗin da ake ji na uba wanda za a rungume shi wanda za a rike shi wanda za a ce da shi ya kai ɗana wanda zai rubo ya taro uban shi yana baba baba yanzu ba ya da wannan to wannan abin da ya rasa shi yasa ya dan samu matsala za ga yana da yan matsaloli na rashin ci saboda a ɗabi'arsa ya rasa wannan ni'imar wanda za ta ƙara kwantar masa da hankali shi ba za ka same shi yawanci bai fiye jin magana ba to amma idan kai hakuri a haka ka tarbiyyance shi ka kula da shi to za ka zama a gidan aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ƴan uwa mu ba da gudunmawa mu taimaka mu kula da al'amuran marayu Allah madaukakin sarki zai kula da al'amuran namu yayin da muka koma ga Allah subhanahu wataala to zan takaita a nan abinda na faɗa ya zama da Allah ya ba da ladar abinda muka kusura ubangiji Allah ya gafarta mana sai a zo kuma a fara gabatarwa insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi